بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna hudu ga wata ku hudu ga watan jumadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 26 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya wannan shi ne darasinmu na 42 a cikin karatun littafin sharhu masailul jahiliya littafin a sheik muhammad ibn abdulwahabi rahimahullahu ta'ala wanda babban malami fadilatu sheikh Salih bin Fauzan bin Abdullahi Fauzan ya yi sharhi Allah ya saka musu da alkhairi a wannan majalisi mai albarka a nan Masjidul Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar Federal Locust a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen mas'ala ta goma sha takwas daga cikin manya-manyan miyagun ɗabi'u ko halaye na mutanen jahiliya waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba musu akai a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan matsala ta goma sha tara wadda shine malam yace aibus salihina bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim daga cikin ɗabi'ar mutanen jahiliya shine aibata wasu daga cikin salihan bayi sanadiyar aikin wasu da suke jingina kansu zuwa gare su mutum ne ka sani cewa wannan mutumin kirki ne wannan mutumin arziki ne to amma saboda wani yana ƙoƙarin jingina kanshi zuwa gare shi da nufin cewa ni mabiyinsa ne ko ni masoyin shi ne to sai ya aikata wani mummunan aiki to sai kai kwandemin shi wancan mutumin kirkin saboda aikin wannan da yake jingina kanshi zuwa gare shi muna fahimta ku ko watakila misali saboda wane ya fito daga cikin kabila kaza sai ya yi mummunan aiki sai a jingina aikin zuwa ga kabilar gaba daya a ce ai kabila kaza ce ko kuma dama daga kabila kaza ya fito ko kuma musamman ma a ɗabi'ar bahaushe idan mutum ya yi wani abun banza ya ce ta mai sama kake mamaki kabila ne ba ai kabila ne ba to ita hausar mai ce ita ko a ce yare ne to ita hausar mai ce ta ba yare ba ce ita ɗin hausar ita hausar ba kabila ba ce saboda haka dun wani ya yi mummunan aiki to ba shi ke nuna kuma ka jingina mummunan aikinsa zuwa ga wani mutumin kirki da shi ya jingina kanshi zuwa gare shi ko kuma wata kabila da ya fito daga cikinta ba wannan ya saba makarantarwar musulunci domin in ka lura za ka ga ko a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaƙi irin wannan tunanin yanzu idan kana neman wanda tarihin musulunci tun daga kan annabi musa har a cikin alkur'ani allah ya ba mu misali da shi wajen kangarewa da kafirci da bin doko da bijire ma dokokin ubangiji in ka samu fir'auna to ka je lamba ɗaya fir'auna kana zama fir'auna ka je lamba ɗaya to amma daga wace ƙabila fir'auna ya fito ƙabilan ƙibɗawa ko cikin kuyangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bayinsa akwai Mariya wacce ita ce ta haifa masa ɗansa Ibrahim me yake ce da ita Mariyatul Qibtiyya Mariya da ta fito daga kabilan suwa kabilan Fir'auna kabilan Qibdawa amma fitowanta da kabilan Fir'auna ya rage mata matsayi dan Fir'auna yayi aika aika a tarihin musulunci a'a muna ganewa ko saboda haka idan mutum ya yi mummunan aiki to mummunan aikinsa na gare shi ne shi kaɗai ba ruwan sauran da suke tare da shi wala ta ziruwa ziratun wuzra ukhra Allah ya ce wani mai laifi bai ɗaukar laifin wani kowa zai yi da kun kayansa ne ba wanda zai ɗauki laifin wani so yana daga cikin a miyagun ɗabi'un jahiliya miyagun a wato al'adunsu wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya saba musu akai shine wato ainihin a sukar mutanen kirki saboda wasu daga cikinsu sun aikata miyagun ayyuka ko sun aikata abin da bai dace ba to sai su jingina musu a waɗannan ayyuka ɗin Allah ya samu dace malam yake cewa qaduhuhum fi ba'd as-salihina bi fi'li al-muntasib bi fi'li ba'd al-muntasibin ilayhim suna sukar wasu daga cikin salihan bayi sanadiyar ayyukan wasu daga cikin masu nasabta kansu zuwa gare su ka qadhil yahudi fi isa kamar yadda misali yahudawa ke sukar annabi isa wa qadhil yahudi wan nasara fi muhammadin sallallahu alaihi wasallama da kuma wato misali yadda yahudawa da nasara suka haɗu wajen sukar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin da yahudawa da nasara su kansu suna sukan junansu su yahudawa ba su yadda da addinin da kiristoci suke yi su ma kiristoci ba su yadda da addinin da me da yahudawa suke yi ba amma in an tashi sukar musulunci da sukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kansu yana iya haduwa kansu yana iya haduwa shi yasa Allah ya ce wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay' Allah ya ce yahudawa sun ce laysatin nasara ala shay' yahudawa suka ce da sara ba akan komai suke ba ma'ana ku kiristoci shirme kuke ba addini kuke ba wakalatin nasara sannan kuma su ma nasaran suka ce laisatul yahudu alashe su ma suka ce ai yahudawa ba akan komai suke ba ma'ana kuma yahudawan addinin banza kuke yi ba addinin Allah kuke ba saboda haka su a wajen nasara yahudawa shirme suke yi su a wajen yahudawa su ma kuma nasara fa shirme suke yi muna fahimta ko amma in an zo kan sukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunan kuma kansu a haɗe ki tunanin su daya fatawan su daya fatawan ba yahudi akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine dai fatawan ba nasare kirista akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a shekaran jiya misali shekaran jiya muke da si a can a garin Makodi jihar Benue yake gaya musu cewa yana daga cin abin da za ku gane na falalan musulunci bambancin musulunci da sauran addinai shine shi a wajen ba yahudi ba za ka cika ba yahudi ba sai ka kafirce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a a wajen banisari ba za ka cika banisari ba kirista ba sai ka kafirce ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu kuma a wajen mu mu musulmai ba za ka cika musulmi ba sai ka yi imani da annabi musa da isa saboda ka addininmu na musulunci shine shakundum inda ya hada addinin kiristancin da yahudancin illa iyaka inda ya saba mu qur'ani da sunna sai a cire shi a ajiye shi a gefe amma annabin da kuke ce kuna tutiya da shi annabi isa ku kiristoci annabi musa ku yahudawa mu a wajenmu ba ka zama musulmi dan addininmu sai ka yadda wa'annan manzan allah ne manzannin allah ne sai ka yadda cewa su ɗin annabawan allah ne amma ku a wajenku kuma kirista bai cika kirista ba sai ya yi gamsu ya yadda cewa annabi mu annabi muhammadu ba manzan allah ba ne don inda ya yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzan allah ne da ya zo ya yi imani da shi saboda aka yace musu sannan kuma rashin imanin kirista da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ishara ce zuwa ga cewa kiristancin ba da gaske ke yi ba dan in kiristancin da gaske ke kiristancin zai nuna masa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tun kafin ya zo ai akwai shi a rubuce a cikin littafi alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi sun san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda wato suka san ‘ya'yan cikinsu abdullahi ibn salami ya ce ai mun san manzan Allah ma sallallahu alaihi sallama sama da yadda muka san ‘ya'yan cikinmu saboda su ‘ya'yan cikinmu sai an haife su kafin muke saninsu shi kuma annabi sallallahu alaihi sallama tun kafin a haife shi da siffansa da ina za a haife shi ina zai hijira a ina zai mutu a ina za a binne shi yana nan a rubuce a cikin littafinmu saboda haka tinkan ya zo akwai shi a karance jira kawai yake yi jira kawai muke yi ya bayyana mu gan shi a gudansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sa mu dace malam mai sharhi yake cewa a qaduhum في بعض الصالحين بما يفعله بعض المنتسبين إليهم من الأفعال السيئة shine abinda malam yake nufi suna wato ainihin a sukar wasu daga cikin salihan bayi saboda mugunyar ayyukan wasu daga cikin masu jingina kansu zuwa gare su fayansibuna af'alal atba'i ilal matbu'ina sai su dinga jingina aikin mabiya zuwa ga waɗanda ake bi wa hummin humbara wa hummin habara bayan kuma su waɗanda ake bin su sun barranta daga miyagun ayyukan mabiyansu misali idan ka ɗauki kiristoci wasu a cikin suna bauta annabi isa haka ne ko bautan wani allah ya abin suka ne ko kuma wani Allah ya yadda a bauta masa abin suka ne to yanzu mu musulmai ma soki annabi isa don kiristoci suna bauta masa a'a me dalili shine saboda ya yi baran-baran huwa bari ummin zalika ya raba gari da masu bauta masa shi yasa ai ranar tashin alkiyama Allah zai kira shi gaban duniya wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah Allah zai kira shi ya ce ya kai Isa dan Maryama kai ne ka ce wa mutane ku bauta mun ni da mahaifiyata koma bayan Allah ku maida mu ababen bauta qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq zai ce ina Allah tsarki ya tabbata gare ka ni in faɗi abin da bani da gaskiya kai abin da bani da ilimi akai wallahi ba na faɗa musu in kuntu qultuhu faqad alimta zai ce Allah in ma na faɗa ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika ka san abin da ke cikin raina ban san abin da ke cikin ranka ba in laka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibu sai ce ma qultu lahum illa ma amaltani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum annabi sai zai ce Allah ni fa ba abin da na faɗa wa mutanen nan ba ce abin da kace in faɗa musu me Allah ya ce ya faɗa musu shine an i'budu Allah rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku ya ce wannan shi ne abin da na faɗa musu wa kuntu shahidan alaihim ma dumtu fihim na kasance mai shaida a kansu lokacin da nake cikin su amma falan ma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim sanda ka karbi raina ka zama kai ne mai kula da su ban san yaya suke ba bayan bana na wa anta ala kulli shay'in shahid saboda haka annabi Isa bai koyar da abauta masa ba Allah ma yake cewa suratul maida wannan ita ma ayan tana suratul maida kafin wannan aya na cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam wadanda suka ce Allah shine almasihu dan maryama Allah ya ce sun kafirta sai Allah ya ce wa qala almasih annabi isa dan maryama kuma da yazo abin da yace da su shine ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum yace ya ku bani isra'ila ku bauta mu Allah ubangiji na ubangijinku ya ce innahu man yi shirki billah yadda lamarin yake shine duk wanda ya yi ma'alla shirka ya yi ma'alla tarayya to faƙad harrama Allah alaihi aljanna ya sani Allah ya haramta masa shiga aljanna faufau babu shi ba aljanna wa ma'awahun nar sannan in an je ranar lahira kuma makomansa wuta wa ma zalimi na min ansa azzalimai ba su da wasu majibinta mataimaka da za su taimake su a gaban Allah saboda haka koda wani na jingina kanshi zuwa ga wani sai mummunan aiki to muddin wadda yake jingina kanshi zuwa gare shi ba shi ya koyar da wannan aikin ba to ba za ka jingina masa ba kamar misali yanzu a ƙasar nan a mun sani cewa ina daga cikin waɗanda tarihin ƙasar nan ba za ta manta da su ba wajen kafa da'awar tauhidi da sunna a ƙasar nan shine marigayi shehu usman dan fodiyo Allah ya mishi rahama ya koyar da tauhidi ya yaƙi shirka ya yaƙi bid'a ya yaƙi miyagun al'adu amma da ya mutu shirkan da ya yaƙa ana yi ma wasu shi sai aka koma ana yi mishi sai koma ana yi mishi wasu sun niki gari daga garuruwan su tafi hubbarinsa sun je mai sun je roƙonsa bayan kuma yin karanta littattafansa irin su ihya'u sunna wa ikmadul bid'a irin su wasiqatul ikhwan irin su littafin bayanu bidai bayanu bidai shaytaniya zaka ga yayi bayani akan cewa waɗannan ayyukan miyagun ayyuka ne sun saba ma musulunci babu su manzon Allah bai san da su ba ya yaƙe su so yanzu shikenan duk wani ya je kabarin sa ya roke shi ya ce shehu Usman ma mushriki ne dagutu ne a'a shi yasa ai yana daga cikin ma'anan da malamai suka ba ma dagutu suka ce shine huwa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibada duk wanda aka bauta masa koma bayan Allah kuma ya ji cewa ya yarda ya gamsu ya cancanta a bauta masa to ya zama dagutu amma in an bauta masa bai yadda ba bai ji ya cancanta ba hasali ma ko da kuwa bai yadda din ba to zallar rashin yaddansa bai yi ba sai ya tashi ya yaƙi bauta masa da ake yi muna gane ku bai yiwuwa wani ya zai maka sujada ka kura masa ido kana kallon sannan kuma ka ce baka yadda a masa sujada ba zai yiwu ba dole ka tashi ka yaƙi bauta makan da ake yi Allah ya samu wani lafiya to kage kenan ashe su waɗannan ai ba za a jingina musu miyagun ayyuka ba ba za a jingina musu ba na'am malam yake cewa كقدح اليهود في عيسى بانحراف أتباعه من الصليبيين والمعتقدين أن الله ثالث ثلاثة كما يدى يهوداوا سكي سوكر نصارى suke sukar annabi isa alaihi salatu wassalam saboda wasu daga cikin mabiyansa sun kauce akan hanya wasu suna ikirarin cewa wato annabi isa alaihi salatu wassalam shi ne na ukun alloli guda uku suka ce allah uku ne annabi isa kuma shi ne allah shi ne ina ɗaya daga cinsu kamar asalibiyina ko asalibiyin ba kamar yadda suke cewa a na rasa menene ma'anar shi da hausa amma wani bangare ne daga cikin bangarorin su kiristoci wadda a turance suna kiransu da crusaders ban san menene fasaran shi da hausa ba ballantana in saka shi a bayani amma dai wani bangare ne waɗanda suke a na masu riko da kiristanci sosai wadda ma wasu suna ba shi fasarar cewa militaries ne su manya ne su ba civilian ba ne su a cikin kiristocin ma'ana ba fararen hula ba ne su eh a ba annabawa ba eh kamar kamar manya-manya kenan a cikinsu manya-manya a wajen kiristoci annabi guda ɗaya ne shine annabi isa eh to a wasu na ba su bayani cewa wasu daga cikinsu manya waɗanda aka ba su aikin cewa su karɓo holy land holy land a wajen kiristoci kuma shine jerusalem cewa su kwato shi daga ƙarƙashin kulawan musulmai su aikinsu kenan ya za a yi baitul maqdis ya fito daga cikin kulawan musulmai wallahu alam dai ala ayi halin dai wani bangare ne cikin kiristoci kaga kuma karkatattu ne batattu ne su to su yahudawa suna sukan annabi isa tunda ai da yahudawa da kiristoci kowa a cikinsu na cewa jerusalem nashi ne haka ne ko kowa a cikinsu na cewa jerusalem nashi ne kuma kowa a cikinsu na ganin cewa nan shine headquarters su mu kuma kaga mun san cewa mu musulmai jerusalem namu ne duk da cewa headquarters mu ta musulunci shine ummul qura makka kenan ai makka kenan wannan ita ce headquarters musulunci duk wani garin musulmai ai yana cikin wa man haula hani kauye ne a wajen wani amma capital din musulmai shine cikin garin makka ka'aba kenan jalallahu al-ka'bata al harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama wal-hadiya wal-qala'id kaga Allah ya sanya dakin ka'aba daki mai alfarma ya zama qiyaman lin-nas wato kaman meeting point na mutane inda mutane za su dinga haduwa domin su dinga gudanar da ibada na a aikin hajji saboda haka a shi ne malam yake cewa to su yahudawa suna sukan kiristoci da sunan cewa wai suna sukan annabi isa saboda aikin da waɗancan suke yi sai suke dangana aikin zuwa ga annabi isa da masu cewa annabi isa shine allah na uku au annal masiha huwa allah wasunsu ma su ce ai annabi isa ma shine allah ba ma shine allah na uku ba shine ma allah gaba daya au ibnullah ko kuma su ce shi din dan allah ne eh su ce shi din dan allah ne kamar yanzu misali a cikin muhadarar da muka yi a can jihar benue shekaran jiya ina maimaita musu cewa idan ka tambayi kirista zaka ga addininsa rudu ne a ciki in ka ce masa ina jesus yake sai ce ma ya tafi wajen baban shi waye baban shi sai ce maka allah shi jesus din ba sai ce maka son of god ne shi waye allah sai ce maka jesus din shi ne allah kaga wannan wani lissafi ne da ba zai yi ba ai ba zai taɓa yiwa ba ah an ce ina jesus yake ka ce ya tafi wajen baban shi waye baban shi shine Allah ha to shi Jesus din waye shi shi din Allah ne to ya yake nan kai ko hankali ba zai dauka ba ai hankali ba zai dauka ba eh a kamar yanzu misali ne kaga dan gwamna ka ce waye wannan sai a ce maka dan gwamna ne ina yake sai ka ce ya tafi wajen babansa waye babansa sai a ce gwamna sai a ce to waye gwamna sai kuma ka ce dan gwamna shine gwamna kaga wani lissafi ne a dagule to wannan fa ya fa tabbata shi din dan gwamnan ne amma ka yadda ba shine gwamna ba wannan kuma cewa ma shi din dan Allah din ne shine ƙaryan farko da suka fara jinginawa da suka kirkira kuma sai suka ce bayan shi dan Allah ne kuma shine Allah shine ai kuma suka ce shine Allah nace da su yanzu ka tare kirista ka ce ma ya maka bayanin aqidan trinity of god a ce ma abu guda ɗaya ne kuma uku ne to ya hankali zai kama wannan yanzu na ce maka in na ce maka yanzu biron nan guda ɗaya ne kuma uku ne to yaya sai dai in ka sha kwaya ka bugu ka dinga masa kallon uku uku kana kallon masa ganin kallon masallaci yana kasuwa gida uku uku amma dai lafiyan kallau dai kan na daga maka biro na Allah ka san guda ɗaya ce guda ɗaya ne so ba yadda za a yi kace Allah ɗaya ne kuma uku ne yi bayani yaya aka yi Allah guda ɗaya ne ya kasu ya zama gida uku ko kuma yaya ka kuwa ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai yiwu ba saboda haka nan za ka gane addinin kiristanci addini ne mai cike da rudani da rudu ai Allah kyauta shi yasa akwai wani pastor da ya rasu ko da kyawasa ta cewa ake da ya mutu ko tunda mushe ya yayi wanda na san da yawan mun san shi azzaman azzaman ai ai na shiga cikin garin makodi sai suke gaya mun cewa ai a nan ya yi program ɗinsa na ƙarshe a hanyar barinsa dai koma gari dai koma inda ya baro a nan ya hatsari ya mutu ce program ɗin da ya na ƙarshe a wajen ya yi bayanin cewa in musulunci gaskiya ne ya hatsari kafin ya koma in addinin musulunci gaskiya ne ya hatsari kafin ya koma ai shi mai guduma ya Allah ya sassauta masa Allah ya dan bashi dama yi tunda shi roƙa ya cewa in gaskiya ne a yi dugu-dugu da shi a kan mimbari to Allah ya daga masa kafa ya bar shi ya sauƙwaye shi kuma wannan magana ya take saboda wato magana ce wacce take cike da na farko dai ya tafi inda kiristoci sun fi yawa kuma sun fi rinjaye a wajen ko da ko ba su fi yawa ba amma dai al'adunsu da ɗabi'unsu da halayensu ya fi rinjaye a wannan a irin waɗannan wajajen to zai rudu da yawa daga cikinsu zai rudu da yawa daga cinsu akwai program ɗin da ya yi yana bayani wai wani masoyinsa ne wani ya rubuto masa cewa ya kamata ya fara ɗaukan major actions saboda ya yi mafarkin cewa ya yi hatsari ya mutu ya masa mafarkin cewa ya yi hatsari ya mutu ce ina i cover my body with the blood of jesus ina over his dead body shi ya yi hatsari ya mutu impossible shi ba zai taɓa yiwa ba saboda wai shi Yesu shine Allahnsa to sai ce wai saboda rashin batan musulmai wai mu Allah mu kashewa kawai yake yi shi kuma Yesu yana rayarwa saboda haka shi Yesu rayarwa yake yi su kuma Allah su wai kashewa yake saboda haka Allah su mugu ne shi kuma Yesu rayarwa yake yi kaga yanzu kuma gashi Allah musulman ya kashe shi Yesu ya kasa rayar da shi Yesu ya kasa ya rayar da shi Allah kyauta shi yasa man yahdillahu fa huwal muhtad duk wanda Allah ya shirye da shi shirye shiryayye wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wanda ko Allah ya batar da shi ba yanda za ka shirye da shi eh yace musu da ya kamata yadda shi wannan pastor ya zo yi jawabin nan kuma ya jefa tahaddi in musulunci gaskiya ne hatsari ya mutu to ya kamata da ya hatsar ya mutu akan hanya duk wani kiristan da yake makulli ya kamata ya karba musulunci ai to amma kaga shirya ubangiji ta ce shirya ai shirya ubangiji take ita ce shirya ai Allah ya kyauta Allah ya kiyaye ai mallan yake cewa wa kadhalika man ya ƙudahu fi muhammadin sallallahu alaihi wasallama bima ya fa'aluhu ba'adul muntasibi na ila dinihi minal ƙuburiya wa minal jahamiyya wal mu'tazila wal khawarij hakanan kuma akwai waɗanda ke sukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ayyukan da wasu daga cikin masu jingina kansu zuwa gare shi suke yi cikin masu bautan kaburbura ko jahamiyawa ko mu'tazilawa ko khawarijawa masu wa'annan miyagun akidu din so idan wani ya faɗi wata mummunan magana ko ya aikata wani mummunan aiki sai a ce to ai tunda suna jingina kan zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to wannan koyarwar manzo Allah ne wanda kuma wannan kuskure mu musulmai mun sani kuma muna yawan faɗi cewa akwai waɗanda suna jingina kansu zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba gari da su ya yi hannun riga da su akwai waɗanda suna jingina cewa su ne muhammadawa su ne masoya manzala sallallahu salama alhali kuma manzala sallallahu salama ya yi baran-baran da su yabo su ma manza Allah ya musu tofin alatsi ne ya tsitsi ne musu albarka wasu daga cikinsu amma kuma suna cewa su masoyan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu misali akwai wanda za su ce maka su su kadai ne masoya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shekara ta zagayo su fito da mata suna da wato matsatsun kaya balagaggu suna rawa akan titi yanzu wannan sai a jin gina manzo Allah wani abu hasali ma sai dai fa a kira su a karanta musu hadisi a ce ku bo'en nan matan manzo Allah ya ce duk inda ku gansu il'anuhunna fa innahunna mal'unat sai dai a ce da su banza Allah ba ya ce in mun gan ku mu tsine muku albarka dan ko dama ku tsine nuni kaga kenan ba za a jingina manzo Allah su ba saboda manzan Allah ya nuna mana yayi bara'a da su ya tsine musu albarka ya kuma barin mana aikin a matsayin ibada da inda muka gansu mu ce Allah tsine musu albarka kaga kuwa shi bai kamata a jingina masa ba saboda haka shikenan duk wasu batattu sun yi wani mummunan aiki sun jingina kansu zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba hujja bace ka jingina manzan Allah wannan aiki ba hujja bace balle sauran annabawa malam yace fa naqulu liman yaqdahu fi haula'il anbiya duk wanda yake sukar waɗannan annabawan da mu ce da su laisa hadha huwa dinu Musa alaihi salatu wassalam sai mu ce wannan ba addinin annabi Musa bane walaisa hadha dinu Isa alaihi salam wannan abin da kiristoci ke yi ba addinin annabi Isa bane walaisa hadha dinu Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan abin da wasu cikin masu jingina kan zuwa ga musulunci suke yi to ba addinin manzon Allah bane kai mai suka annabi Isa din kiristoci sun yi kaza kaza ce a ba addinin sa bane wannan yadda ka san ai a cikin musulmai akwai yan bidiya ko to haka su ma kiristocin suke gani akwai yan bidiya a cikinsu haka suke gani akwai bidiya a cikinsu ba ku ganin wani bidiyon wani fasto yana ba kiristoci wa'azi akan zuwa wajen bokai ai ka rike yesu shi kadai ya ishe ka karka shirka to shi garin kan shi rike yesu be shi shi kansu shirka ne shi kansu shirka ne ai to amma ka san idan wai afa man zuyina lahu su amalihi ne fara'ahu hasana jarabawa mafi girma da mutum zai fada a duniya shine ya kama hanyar bata amma ya dinga mata kallon shirya to lalacewa ta kare kenan ya kama hanyar bata ya dinga mata kallon shirya amma in ba haka ba ai shi kanshi wanda yake kan kiristanci ko ba a shigo da komai ba yanzu a cikin kiristanci kiristanci a wannan zamanin bata ce kiristanci bata ce kaddara kiristocin sun tsaya akan bautan yesu shi kadai shi kai shi bautai ka kaddara ma kiristocin bautan Allah suke amma da addinin da annabi isa ya zo da shi bata suke yanzu suna kan mata ne to balantana kuma yana kira ne wai gare su a riƙe tauhidi a riƙe yesu shi kadai ai shi yasa aiko lokacin da aka yi ta qadiyya akan iyaka na abudu iyaka na nasta'in akwai kiristoci da yawa da mun gansu wallahi suna ce wai ita kirista ce amma ahlus sunna cikin kiristoci wai ita kirista ce amma ahlus sunna kai Allah ya kyauta to yi mutum ya lalace to sai ya dinga kallon makallan zai dinga yi mabata kallon shirya amma ba zai an kara ba ai ba zai an kara ba yanzu da mai bautan da mai zuwa wajen boka da mai bautan yesu da mai bautan shehu da mai bautan dutse da mai bautan rana duk mai marabinsu duk ba su da bambanci dukansu batattu ne mushrikai ne ba su da bambanci sau in kaga mai bautan yesu a wajen boka to ai ba sabon abu bane dan juma ne ga mu da dan jummai shi yasa yanzu zaka kamar wasu ne cikin ahlus sunna wasu su dinga dauko misali shi wancan dan katsina mai da'awan qur'ani zalla sai su dinga ɗauko bidiyon su suna ce wai mun yi mamakin wai masu suka wai ya haɗa kai da 'yan bidiya ce a to shi dama shi masu suka mai shi wai haɗa kai da 'yan bidiya to shi mai shi ɗan ƙala ƙato ya haɗa kai da ɗan bidiya to shi ɗan ƙala ƙaton mai shi ai da ƙala ƙaton da tijjaniyan da ƙadiriyan da shi'an da wane ne duka sunansu bidiya illa iyaka nau'in bidiyan ne yake bambanta yadda ka san tuwo sunansa to illa a ce wannan tuwon na shinkafa ne wannan masara ne wannan semo ne wannan kaza ne amma dai duk sunan shi me to haka bid'a take saboda haka duka kudin goro zaka musu duka ɗan bid'a ne hasali ma akwai wanda bid'an sa yakan kai shi zuwa ga haddi na kafirci kamar dan kala kato mai dawon qur'ani zalla wannan bid'an sa ya wuce zallan bid'a bid'a ne hada da kafirci eh din ayoyin qur'anin ma bai gama yadda da su ba bai yadda da su ba shi yasa dazu akwai wani cikin ɗalibanmu na makaranta haka wanda dama wani haka haka ne dai gashi nan shi da yana ɗariƙa kullum in mun zo ina yawan zaunar da shi mai ta gaya mishi haka to kawai ɗari da sami sai ke gaya wa yanzu ya kama hanyar gaskiya ya ce alhamdulillah ya koma ƙur'ani zalla ya ce o iko Allah wa ya koma ƙur'ani zalla ya ce to ai kai wannan cigaban da ka samu ya cigaban mai tonar rijiya ne kai kuwa yana ƙara ƙasa yana an cigaba wai yanzu ya gane wai ya gane ƙwar'ani gaskiya sai ce masa me hujjan ka sai to yi barin sama masa su gane ce a ya bata ya faɗi ai ai kamata yayin aka ce me hujjan ka ka iya buɗe littafi ka karanta ba ka ce barin sama wani ba barin saka maka wani ka ya zama damuwa ya zama kai kana aiki ne da ji ba aiki da hujja ba ba aiki da dalili ba wai sai ce wai ya fahimci shine yake kan gaskiya ya rike zallan ƙur'ani zallan ƙur'ani ya rike saboda haka hadisai an kirkiro kare da yi ne an jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar inda dama shi masu sukan yake fadi to yace masa to ya akai ka gane cewa wai hadisai an jingina wa manzo Allah kariya ne tatsuniyoyi ne irin maganganun da masu sukan yake yi sai yake fadin cewa wai to kafin a haifi Bukhari da me ake addini tunda wai an ce wai in mutum zai addini sai ya hada da Bukhari to kan a haifi Bukhari da me ake addini sai ce mishi to ai abin da ya kamata ka fahimta shi ne shi bukari da ya zo tun kafin ya zo waɗannan hadisan suna nan iya aikin da yi kawai shi ne tattara su waje ɗaya amma tun kafin ya zo hadisan suna nan suna nan to da yake wani hamago hamago da shi wai sai ce mishi to tambayin da zan maka ita ce ka yadda manzan Allah ya yi sallah a duniya ce manzan Allah ya yi sallah mana ina hujja ce ai a qur'ani an ce ai sallah na ce jayyid a qur'ani an ce ai sallah eh ina ayan ta ce manzon Allah yayi sallah qur'ani iya abin da aka ce shine wa aqimus salata to ina ayan ta ce manzon Allah yayi sallah a wace aya in dai har ka yadda manzon Allah yayi sallah to ka fita daga qur'ani in har ka yadda annabi yayi sallah to ka fita qur'ani to ka kaddara ma Allah ya ce kul inna salati sallata to manzon Allah yayi sallah to ya yi sallar ya yi ta kana ce ya yi kabbaran harama ka fita a ƙorani kana ce ya yi kabbaran harama ka fita a ƙorani saboda haka yace mishi inda za ka yi sallah da ƙorani sallah to yanzu idan za mu yi sallah a zahar to ka yi iya sallanka daga ruku'u sai sujjada ba zama balle kai tahiya sannan ba sallama kana yin ruku'u ka yi sujjada din cewa haka ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu ba warfa'u ba wajlisu ba wanda ya ce ka dago ba wanda ya ce ka zauna saboda ka kana yin ruku'u ko ka tafi sujira daga sujira ka tashi ka tafi damuwanka ka tashi ka wuce abinka eh saboda haka shi yayi wai yanzu ya gane wai da dariƙan ma da yake ta yi ashe da bata yake yi yanzu wai ya kawo Allah ya shirya da shi hanyar gaskiya rike Qur'ani zalla to iko Allah eh ce mishi to yanzu tambayin da zan maka guda ɗaya ita ce shi addini a ina ake koyon sa wai sai ce wai in ka taso ne ka ga babanka na alula to a wajen babanka ka koyi alula shi ma ya koya a wajen babansa haka haka sai ce mishi to yanzu a nan abin da za ka ɗauka shi ne ka ƙaddara cewa in ka zo ka ga babanka na yi sai ka yi to wannan makarantar da ka zo islamiyya ne mai amfani da ya kamata ka tsaya a gida ne kawai ka zuba wa babanka ido duk abin da ya yi kai ba amfanin ka zo makaranta har ƙur'anin da ka zo koya ya tashi a banza ya tashi a banza balle hadisai ya ce sannan tambaya ta gaba ita ce idan ka ce wannan ya koya wajen babansa wannan ya koya na ce masa na tabbatar idan aka bi salsalanka daga kai zuwa babanka kakanka kan a isa manzan Allah sallallahu alaihi za a iya samun kirista a tsakani za a iya samun kafiri a tsakani haka ne ko ba ba to yanzu shi wanda daga kansa babansa kafiri ne shi kuma ya kenan zai shi a wajen wa zai koya alula shi ke nawa zama zai koyi alula wasu ya ce wai to ai abin da yake nufi shine in kana yaro kana karami baka yi hankali ba kana koya wajen babanka in kaɗan girma ka mallaki hankalinka sai ka zo makaranta ya ce to ai ya zama kenan ba dai a wajen babanka kake koya ba kenan ai hannu ba wajen babanka kake koya ba kenan eh sannan ce da shi zan kawo maka aya sama da ba adadi a cikin Qur'ani da Allah ya tsine ma masu bin addinin iyaye da kakanni duk wanda ya ce inna wajadna aba'ana ala ummatin to mafi yawan ayoyin Qur'ani zaka ji Allah ya ce wuta za su tafi kuma sifan kafirai ne saboda kana ce addini aka samu babanka yana yi to za a ce maka dan wuta ne kai in dai babanka ba annabi bane annabi yusuf da yake babansa annabi ne aka ce wani addini kake yi yace wattabatu millata abai ibrahima wa ishaqa wa yaqub hanyar iyaye da kakanni su wa iyaye da kakanninsa annabi yaqub ishaq annabi ibrahim annabawa ne su eh saboda haka yanzu yasa aina na fatima radiyallahu ta'ala anha lokacin da aka zo aikin hajji tana cin aikin hajji sai sayyidina ali ya ga ta canza ta koma ta matu'i sai ce ta ke kuma waya saki sai ta ce a mara ni abi da ta ce shi babana ne ya sa ni waye babanta annabi muhammad sallallahu alaihi shi ne babanta ta nishi sayyidina ali mai rage masa shi ma yanzu an samu ya samu sabon ilimi saboda me ta ce a mara ni abi waye babanta din shine mai umarnin mai shar'antawan wadda ake kawo shari'an ta hannunsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga kenan ashe a bai yiwuwa a ce wai wai mutum ya ce maka shi dan addini shi sannan nace da shi yana cin abin da za ku dauka shine da kai yanzu da kace ka dawo qur'ani zalla da yan dariqa tijjaniya da kadiriya da yan shi'a da sauran duka bid'o'i a yanzu suna son masussuka saboda yana sukan mu ahlus sunna iya da iya sanadiyan da suke san shi kenan mu kuma ahlus sunna muna kin masussuka saboda yana kin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yanzu ko anan aka ce kowa ya raba wane ne ya kwashi babban kaso kai ka san mun dabi babban kaso duk wannan dariƙa yana son masussuka ne haɗin kan da suka yi da masussuka ba komai sa suka yi wannan haɗin kai da shi ba don su haɗu su huce haushi akan ahlus sunna iya dalili kenan nace sannan shi masussuka duk magana sai ya ce zai yi ma bukari da musulmi ritaya zai yi ma ahlus sunna ritaya sai gashi nan kuma da ka ce kai dan dariƙa ne yanzu ka dawo qur'ani zalla ni kuma tun kafin in gamu da kai ina ahlus sunna har yanzu ina ahlus sunna nace yanzu tsakani da kai ma aka yi ma ritaya kai aka yi ma ritaya sannan kuma in ka bincika ire-iren ku wanda suka yi ritaya daga dariƙa da shi'a da kadiriya suka koma masu suka suna nan da yawa ba ka taɓa samun alu suna guda ɗaya da ya bar suna ya koma ƙulani zalla ba zai yi ba ba zai yi ba na ce mishi sannan yanzu yana maganan cewa ai mutane da yawa sun karɓi wannan addini sai ce to ai aikin banza ne duk inda ka ji ƙulani an ce walakin na aksarar nasi la yi ne za ka ji an ce mafiya yawan mutane ba su da imani so in yawa ka bi to ba ku da imani na ce sannan ka kaddara ma yawan yawa in aka yi aikin alheri ne abun so ne inda za a ce yanzu a najeriya nan wallahi a yi a ware 'yan tijjaniya su ware gefe 'yan kadiriya su ware gefe 'yan shi'a su yi gefe 'yan baruwanmu ku ware gefe alusunna ku ware gefe wallahi za ku sha mamaki za ku sha mamaki to su 'yan bidi'a in sun tashi haduwa da 'yan kadiriya ne da 'yan tijjaniya da 'yan shi'a da 'yan baruwanmu sai su haɗu sai su ce mun fi ku yawa eh sai zaɓi sai siya mun fiku yawa to domin saboda ai shi karin kanshi ɗan ba ruwan mai shi ma ɗan bida ne eh shi kanshi mutum ya ce shi ɗan ba ruwanmu ita kanta ba ruwanmu bida ce saboda haka kaga yau inda za a ce kowane ɓangare su ware gefe za ku sha mamaki yadda alusunna suke za ku sha mamaki eh Allah ya kyauta saboda haka yanzu ka dauki misali taron da suke kururuwa da shi cewa su ɗan maulidi suna zuwa su yi taro a ga yanda irin yanda suke cika a nan a stadium wannan taron fa kaf Afirka ne ta amsa wannan taron suka zo kuma stadium ya dauke su duk yawan su da stadium da bakin stadium gaba ɗaya ya dauke su aka kare duka Afirka ne da yan birni da yan kauye suka yi tururuwa suka zo kuma ku yi kururuwa da yawa yanzu muka ce a tare ahalus sunnan afirka ka gaya mun ɗakin tare abocin nan da zai ɗauke su ta ina ma za a fara wannan taron kaga rashin hankali kenan yanzu ka ɗauki masallacin sunna na ahalus sunna kawai ka zo nan federal locust ɗin bayan ka tafi gwallai gaba ta yi girma da yawa ka zo nan masallacin juma na federal locust nan bakin titi ka zo nan kiblatul huda a haɗa su guda biyu a ce ku yi tururuwa a cikin garin bauchi ɗauko na abdulrahman bin auf nan kusa da mu zango ka haɗa su waje ɗaya ka ce duk wanda suka zo sallan juma'a yau kar su tafi ana so a haɗu akan titi ku yi tururuwa a zagaye cikin garin bautin nan faɗa mun titin da zai ɗauke su wani titi ne zai ɗauke su to amma kuma yin bidiya fa in za a yi maulidin fa hadda 'yan ƙauye da 'yan gari da 'yan waye duka suke shigowa kuma garin bautin nan ɗauke su yake yi akwai ɓangaren da in kaje ma ba a ma san ma 'yan maulidi suna motsi ba wani ɓangaren kaje ma ba a san suna yi ba ma shiru ba ɗuriyarsu ba alamansu Allah ya kyauta to shine malam yake cewa wa idza kana inda al-atba'i inhirafun fa innahu la yunsabu ila al-asl idan mabiya suka kauce daga kan gaskiya to ba a jingina mu asalin duk wani mabarnaci yayi barna to ba za a jingina kuma ga tushen addinin ba wa inna ma yunsabu ila man yasduru minhu hadha shay za a jingina ma wanda ya kirkiro wannan abun ne wanda ya kawo shi za a jingina ma laifin sa ne فلا تعاب رسالة موسى عليه السلام بأن اليهود حرفوا وبدلوا وغيروا بزاء أيبتا manzancin annabi Musa alaihi salatu wassalam ba wai saboda yahudawa sun canza sun gauraya sun hargitsa addininsa wala yunsabu ma inda nasara min shirki was salibiyyati wal kufri al qabih ila dini Isa alaihi salam ba za a jingina abinda nasara suke kai na shirka da bautan gumaka da waɗanda suke wato fada da musulmai wai da sunan da su kwato baitul maqdisi ba da kafirci mummuna wala jingina zuwa ga annabi isa alaihi salatu wassalam ba wala yunsabu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallama ma inda alquburiyin alladhina yad'una alislam ba za a jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda masu bautan kaburbura suke yi ba wai din suna iddia'in musulunci ai manzo Allah ma yayi ta tsine ma Yahuda da Nasara nana shi tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a ciwon ajali motsi kadan sai ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid motsi kadan yace Allah ya tsine ma Yahudawa da Nasara saboda sun riki kaburburan annabawansu da salihan bayinsu a matsayin wajajen bauta nana shi tace yuhadhiru ma sana'u yana gargadin al'ummarsa kar su masa irin abin da yahudawa suka yi ma'annabawansu su mai da kabarinsa ya zama abin bauta to yanzu in ya zama nan ya tsine ma wanda ya mai da kabarinsa wajen bauta to yaushe kuma wani zai bauta ma kabarin wani kuma ka jingina masa kaga ba zai yi ba awil mulahadati min ar-rafida wal batiniyya sannan kuma ba za a jingina ma addinin musulunci ko a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda mulhidai cikin rafidawa 'yan shi'a kenan suke yi ba masu aƙidan zagin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutanen arawafid da albatiniya ba za a jingina musu ba za a jingina manzan Allah ce abinda suke yi dinnan ya san da shi ba saboda bai koyar da shi ba hasali ma ya yaƙe su ya kuma nuna batansu saboda haka ba da a ce ai tunda ɗan shi'a ya ce shi musulmi ne kuma ya zagi sabai a ce haka manzo Allah manzo Allah kuma ya ji hankali ya ja kunnan mai ko la tasubbu ashabi manzo Allah ya ja kunnan mu kashe din ku kar ku taba sabai na kar ku zagi sabai na sallallahu alaihi wasallama malan yace wa in tasammu bil islam koda kuwa sun kira kansu cewa su musulmai ne hadha la yunsabu ila dini muhammadin sallallahu alaihi wasallama wannan abun ba za a jingina shi zuwa ga addinin annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallama inna ma yunsabu ila nabi sallallahu alaihi wasallama man ittaba'ahu wa amana bihi wa za a jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya bi shi ya kuma yi imani da shi wa yunsabu ila salihin man iqtada bihim wa taba'ahu sannan salihan bayi su ma za a jingina musu ne wanda suka yi koyi da su suka bi su kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله yana cewa wasabiquna alawwaluna minal muhajirin waɗanda suka rigaya suka karɓi musulunci a karan farko cikin muhajirai wal ansar da ansara mutanen madina walladhina tabauhum bi ihsanin da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah kaga da yace walladhina tabauhum sai yace bi ihsan sun biyo bayan su da kyautatawa ma'ana sun bi turban su kenan wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa inna aulan nasi bi ibrahima lalladhina tabauhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu lallai mafi cancantan mutane su jingina kansu zuwa ga annabi ibrahim su ne waɗanda suka bi shi mabiyansa su suka bi dacewa su ce annabi ibrahim namu ne wa hadan nabi da kuma wannan annabin wallazina amanu da waɗanda suka yi imani wa kazalika malan yace haka nan kuma la yunsabu ila al-a'immati al-arba'ati ma inda al-muntasibina ilaihim min inhirafi fil aqidati wa mukhalafati dalil ba za a jingina ma al-a'immatul arba'a sune wannan jagororin imamu malik abu hanifa imamu shafi'i da ahmad bin hanbal ba za a jingina musu abinda wasu cikin masu nasabta kansu zuwa gare su suke yi ba na kaucewa a babin aqida kamar duk inda ka samu dan dariqa dan tijaniya ko dan kadiriya zai ce ma shi ba maliki ne ko amma aqidansa ba ta saba ma aqidan malikanci aqidan maliku Allah na sama aqidan dan tijaniya Allah na ko ina kaga wannan ya saba tunda wani yazo ya ce ma imamu maliku ka ce kun ce Allah ya daidaita akan al'arshi ta yaya yace daidaiton da mun sani amma yaya ba mu sani ba tambaya akan yaya din kuma bid'a ce kaga wannan aqida sake ne sannan wa mukhalafati dalil wa mukhalafati lid dalil da kuma saba ma dalili ga dalili karara amma a kauce ma dalilin Allah subhanahu wataala ya samu dace saboda kaga wannan na nuna mana cewa ba daidai bane a ce din saboda wani yana aikata wani mummunan aiki kuma din ya jingina kanshi zuwa ga wani kace yo ai wannan ma duka haka ne wannan kuskure ne wannan ba daidai bane to Allah ya samu dace Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya daura mu akan hanya madaidaiciya Allah ya rayar da mu akan sunna ya kashe mu akan sunna tashe mu a cin tawagar ahlus sunna Allah ya kara mana albarka ya biya mana bukatun mu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين